ya amati la ta'budu shaitan ga dai da yana yi wa ubansa wa'azi ya baba kakka bauta shaitan bi da'atika iyyahu fi ibadati al-asnami ta hanyar yi maka yi masa da'a karka yi wa shaitan da'a ya sa ka ka rinka bautar gunki inna shaitana kana lirrahmani asiya lalle shaitan ya kasance mai sabawa ar-rahman ne shine Allah kasirul isyan asiya kasirul isyan mai yawan sako shine asiya ya abace inni akhafu an yamassaka azabun minar rahmani ya baba ina jin tsoron kada azaba daga ar-rahman ta shafe ka idan baka bi Allah ba illam tattub bil imani in baka tuba kai imani ba ina jiya maka tsoron za ka gamu da azabar Allah fatakuna li shaitani waliya sai ka zama mai taimako ga shaidan waliyan anan ana nufin nasiran wa qarinan finnari mai taimako da kuma abokin zama a cikin wuta tare da shaidan shine fatakuna li shaitani waliya tabbas annabi ibrahim ya yi wa'azi mai kyau ga mahaifinsa kuma ya gaya masa gaskiya qala raghibun anta an aliyati ya ibrahim sai yace yana mai da martani ga dan yanzu kai raghibun anta an aliyati yanzu kyamar alloli na kake yi ya kai ibrahim yanzu kyamar abin da nake bauta kake yi hadda zaka ce in daina bauta musu zan bauta wa Allah subhanallah an shiga halaka fatu'ibuha kake fatu'ibuha kake aibanta su la in lam tantahi idan baka hanu ba an ta'arrudi laha ga afkawa ta'arrudi afkawa ga ayil alloli na la arjumannaka sai na jefe ka bil hijarati da duwatsu qala wal hasan al basri aka hasan al basri ya faɗa cewa da duwatsu aw bil kalamil qabihi ko kuma zan jefe ka da maganganu marasa daɗi munana qala hudhaku haka da hak ya fassara fa hazarni to ka kiyaye ni wa jurni maliyan ka kaurace mini maliyan daharan tsawiyan lokaci mai tsawo qala wal hasan wa mujahid wa qala ibn abbas na itazilni salim al ardi ka nisance ni dan mutuncin ka ya tsira kafin in ci mutuncinka ya ita zilni salim al'irzi la yusiban naka minni ma'arratun kada ma'arra ta same ka daga gare ni me ma'arra fa tusibakum minhum ma'arratun bi ghairi ilm ma'arra shine abin ki ma takrahu wa ikhtarahu at-tabari wannan tafsiri haka imamu at-tabari ya zaba shine daidai qala salamun alayka astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya sai dan yake ba shi amsa yace salamun alayka amince tabbata gare ka minni daga gare ni ai la usibuka bi makaru dan yake ba wa babansa garanti cewa ni ba zan taba jefa ka cikin abin ki ba sam salamun alayka ba wai sallama yake masa ba a ina shaida maka wannan wa'azi da nake maka ba wai ina yi ne dan cutar da kai ba yawwa salamun alayka kuma sastaghfiru laka rabbi da sannu zan neman maka gafara daga ubangiji na inna kana bi hafiyan lalle ya kasance ubangiji na wato mai karban addu'a ta ne ubangiji in na roke shi zai karba daga hafiya ne ai barran fayojibu du'a'i ubangiji tabaraka ta'ala mai taimakona ne zai amsa mini addu'ata kuma mai cikawa ne wa qad wafa ibrahim bi wa'dihi al-mazkur Allah ya cika wa annabi ibrahim wannan alkawari da ya ambata a cikin suratu ash-shu'ara inda mastakbara lahu bi qawlihi yayin da ya nemo babansa gafara ya ce wa firli abi innahu kana min adh-dhalin aya ta 80 tun daga 26 zuwa 86 wa hadha qabla an yatabayyana lahu annahu aduwwu lillahi amma wannan kafin ya bayyana gare shi cewa Allah ya sashi a cikin layin makiya Allah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu yayin da ya bayyana gare shi shi babansa makiyin Allah ne sai ya barranta ya rabu da shi kama zukir fi bara'a kamar da aka ambata cikin suratul bara'a wa atazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya wa atazilukum wa ma tad'una ni zan kaurace muku wa ma tad'una da abinda kuke kira ta abuduna kuke bauta musu min dunillahi ba Allah ba wa ad'u kuma ni zan bautawa a abudu kenan ad'u a abudu rabbi ubangiji na asa Allah a kuna bi du'a rabbi shaqiya da sannu wato ba zan zamanto shaki wajen bauta wa ubangiji na dan wuta ba bi ibadati kama shakaitum bi ibadati al-asnami kamar yadda kuka zama yan wuta saboda bautar gumaka da kuke amma ni ba zan zama dan wuta ba saboda bautar gunki bautar Allah ko kun bauta wa gunki kun zama yan wuta ni kuma a sa Allah a kuna bi du'a'i rabbi shaqiya in dai ina bauta wa Allah to ba zan zama shaki ba zan zama dan wuta ba abinda ake nufi duk wanda ya rike bautar Allah to ba zai zama dan wuta ba insha Allah Allah ya ba mu rayuwa akan ibada فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا Allah ce falan ma ta zalamu yayin da ya kaurace musu wa ma ya budu min dunillah da abin da suke bauta ba Allah ba bi an zahaba ila al-ard al-muqaddasati ya kaurace musu annabi Ibrahim ya tafi al-ard al-muqaddasa kasa mai tsarki a hanya da ya tafi wa habna lahu sai muka bashi ibnaini yaya guda biyu ya anasu bihi ma zai dauke kewa da su ishaqa wa yaquba an gane ku wa kullum min huma ja'alna nabiya kowane ɗaya daga cikinsu annabi ne ɗaya da ɗaya uban da duka ko jika ma ana ce da shi ɗa ne jika ma kana ce da shi ɗa wa wahabna lahu min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya wa wahabna lahum waɗannan su ma su ukun lissalasati kenan su ukun nan da ibrahim din da yaquba da isaka muka ba su rahamar mu almalu walwalad dukiya da yaya kaga anan Allah ya ambaci dukiya rahama yaya ma rahama kuma Allah ya ce a cikin annabawa ma akwai wanda ya ba su waja'alna lahum lisana sidqin aliya muka ba su harshe na gaskiya aliyan rafi'an madaukaki menene wannan huwa sana'ul hasan wato kyakkyawan yabo fi jami'i ahlil adiyani a cikin dukkan masu addini kowa sai ya yabi annabi ibrahim kuma kowa sai ya annabi ishaka kowa sai ya yabi annabi yaqub dan haka waɗannan Allah ya ba su wa habna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya idan mutum yana son Allah ya bashi yabo mai kyau sai ringa addu'a ya rabbi habli lisana sidqin aliyan ya rabbi habli lisana sidqin aliyan sai ce wa fil kitabi Musa inna kana mukhlasan wa kana rasulan nabiya wa fil kitabi Musa ambata musu wato isar annabi Musa inna kana mukhlasan ko dai ka ce mukhlasan ko ka ce mukhlisan bi kasrin lami wa fathiha haji inna kana mukhlisan ko inna kana mukhlasan من أخلص في عبادته وخلصه الله من الدنس دقى أخلص إنه كان مخلصا أخلص يا إخلاص أشم بوتر الله kuma Allah ya kiyaye shi mina danasi da gazanta da dauda Allah ya kare shi don haka shi annabi Musa mutum ne mai ikhlasi a cikin bautar Ubangijinsa sannan kuma mutum ne wanda Allah ya kare shi da dukkan karanta wa kana rasulan nabiya kuma annabi ne manzo ne kuma annabi wa nadainahu min janibi turil aymani wa qarrabnahu najiya Allah ce wa nadainahu mun kiraye shi bi qawli ya Musa inni ana Allah ta yadda Allah ce ya Musa inni ana Allahu da Allah ya kiraye shi a wata sura shine wala da nahu min janibi turi al-ayman wato a wajen turul ayman turul din a turul din ismul jabal ne sunan dutsen ne والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين ذاك الطور اسم الجبل الأيمن أي الذي يلي wato yamina Musa wanda yake kusa da daman annabi Musa hina akbala min Madiyana lokacin da ya dawo daga Madiyana janibi turul ayman din ana nufin dutsen yana bangaren damansa a dawowarsa daga Madiyana an gane ko wa qarrabnahu najiyan muka kusanto da shi munajiyan muna ganawa da shi biyan asma'ullahu ta'ala kalamahu Allah ya jiyar da shi maganarsa shine wa kallama Allah Musa ta kalima Allah ya magana da shi suka yi magana kaga wa qarrabna munajiyan muka matso da shi muna ganawa da shi wannan falala ce a duk annabawan Allah ba wanda ya samu wannan falala sai shi annabi Musa wa wahabna lahu min rahmatina akahu haruna nabiyya muka bashi min rahmatina rahmatina ana nufin ni'amatina ni'imar akahu dan uwansa saboda ni'imar Allah Allah ya bashi cikin ni'imomin ubangiji ya bashi dan uwansa Haruna wannan badal ne au ataf bayan ne Haruna ko badal ko asu bayan ne nabiyan hal wato annabi ne shi ma wan nubuwatu hiya al maqsudatu bin hibati ijabatu li su'ali li su'ali ya yursila akahu ma'ahu wannan annubuwa din shine abin da ake nufi an ba shi kyauta wa wahabna lahu mun ba shi kyautar an gane ko da aka amsa addu'arsa da ya roƙa dan Musa din ne ya roƙi cewa ya Allah wa akhi haruna huwa absahu minni lisanan fa arsilhu ma iya rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibun Allah ya ce qala sanashuddu عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون kenan Allah ne ya amsa addu'arsa shi ya ce a aiko masa dan uwansa Haruna malamai suka ce malamai ya kamata su koyi da wannan na korar hassada a tsakaninsu yanzu shi kaga yana mai annabi yana da awa yana da matsayi amma ya ce Allah ya ba wa ɗan uwansa ma annabta ya samu matsayi irin nasa ba wai kai ka zauna kana koyarwa ka zama malami a ce kai dole sai kai ɗaya bane ba ai bai zai yi ba al'umma nan yawata ai ana buƙatar al'umma masu wato masu da'awa da yawa suka ce wannan yana nuna mana innahu kana mukhlasan din da Allah ya faɗa ai ya ce anan wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiya to ga maganar ikhlasin nan tunda ya roƙi Allah madaukakin sarki ya turo masa dan uwansa ya zama annabi bai ji a ransa ya za a bashi matsayi irin nawa muna muna fafatawa ba ina fatan kuna gane to wannan kenan shine Allah tabaraka ta'ala ya ce wa habna lahu min rahmatina akahu haruna nabiyya dan uwansa haruna annabi shine Allah ya karba addu'arsa a yursila akahu ma'ahu wa kana asanna minhu ya fi shi shekaru haruna ya fi musa din shekaru wazkur fil kitabi isma'il ka ambata musu kisar annabi isma'il yanzu mun gama musa mun shiga isma'il to shi kuma Allah ce innahu kana sadiqal wa'di shi mai gaskiya ne mai cika alkawari kun ga wancan mukhlasan wannan kuma sadiq alwadi kowa sai Allah ya zaɓi wata sifa da yake ita ya bai shi da ita lam ya'id shay'an illa waffa bihi shi Isma'ila bai taɓa yin alkawarin wani abu face sai da ya cika alkawarin shi sa aka ce sadiq alwadi qala qurtubi wa hada qawlun sahihun inji qurtubi wa huwa alladhi yaqtadi zahirul aya shine abin da aya take nufi ai min ghairi tahdidi ba wani iyaka mai cika alƙawari ne wa qila in tazara man wa'ada thalathata ayyamin aw hawlan hatta raja ilayhi fi makani alƙawari suka yi da wani shi annabi isma'il za su addu'a wani wuri ya zo yana jiran abokin alkawarin nasa sai da ya kwana uku a wurin sai da me kwana uku ku yi alkawari da mutum kai fa ka zo ka cika alkawarin bai zo ba sai ta ce to ko yana da uzuri ko yana da uzuri sai da ya kwana uku iya jiran mutumin kai a wata riwaya aka ce haulan shekara guda ya yi a wannan wurin gaba ɗaya dawo da rayuwarsa wannan wurin wajen an yi alkawari za a haɗu a wurin haka wannan ya cancanci sadiq alwadi mai gaskiyar cika alkawari a tara ja a laifi makanihi har sai da ya dawo wa kana rasulan manzo ne ila kabilati jurhum da Allah ya turo shi zuwa kabilar jurhum nabiyan kuma annabi wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiya wa kana ya'muru ahlahu shi dabi'ar annabi Isma'il tun da kisarsa muke karanta ya kasance yana umartan iyalinsa iyali anan ana nufin jama'arsa amma an ce qaumahu ahlahu qaumahu ne kamar tsabar yanda yake umartan mutanen nasa kamar yadda yake umartan iyalinsa ne bisalati wa zakati da sallah da zakka a gari addini ya yi kusan iri daya ya ce ku yi sallah ku ba da zakka wa kana inda rabbihi mardiya annabi ismail ya kasance a wajen ubangijinsa mutum ne yardadde mardiyan asluhu marduwan shine asalin a larabci sai kulibacin wawani ya aini wa dammatu kasra sai aka canja waudin nan guda biyu aka mai da su ya'un guda biyu damman kuma aka mai da ita kisra shine mardiyan a maimakon marduwan an gama da ismail wazkur fil kitabi idris da a cikin maryam ka ambata musu kisa annabi idris wa huwa jaddu abi nuh tab kaji karatun annabi idris jaddu abinu shine kakan baban annabi nuhu tab babbar magana jaddu abinu kakan baban annabi nuhu inna kana siddiqan nabiya shi ma annabi ne mai gaskiya idris kenan Allah ya ce wa rafa'anahu makanan aliya mun daga masa matsayinsa ta hanyar wato ba shi annabta da kuma daraja shi a cikin al'ummarsa huwa hayyun fi sama'ir rabi'a mala yace yana raye a sama ta bakwai hayyun fi sama'ir rabi'a ya zo a hadisi na isra'i da mi'raji manzo Allah da isra'i da mi'raji yace da ya hau sama ta hudu ya hadu da annabi Idris haka ne a cikin bukari irin yadda sauran annabawa su ma suka ta gani a sauran sammai maliku ya ruwaito ko akwai ruwa daga muslim daga malik ibn sa'asa Allah ya dada shi ya ce manzo Allah ya lamma urija bi ila sama'i ataitu ala idris fi sama'i rabi'a ana so a ce mana wa rafa'nahu makana aliya mun daukaka darajarsa wuri madaukaki an kai shi saman bakwai ko annabi da yayi isra'i da mi'raji ya tarar da shi a uwa sama ta hudu shine wa rafa'nahu makana aliya yace sai naga annabi Idris ina fata ana fahimta yawwa to maganan yana raye din a sama ta hudun wannan babu dalili ingantacce aka ce Allah ya ɗauki ransa kamar ya ɗauki ransa sauran annabawa ina fata ana fahimta yawwa amma akwai riwaya cewa sun sha ainul haya da shi da khidir wani ruwa ne na rayuwa wai da ba za a mutu ba in an sha shi aka ce da idris da khidir sun sha ainul hayati to wannan maganar da ake faɗa da khidir wanda annabi musa ya tafi neman ilimi a wajensa da kuma a wannan ba ni sunan shi shi musa a wannan idris cewa ai sun sha ainihin haya ne wannan maganar la asasa laha ba ta da tushe kawai maganganu ne na masu kissa babu wani ingantacciyar riwaya ainul haya da ma'ul haya wannan sai a lahira ne da naharul haya a bakin aljanna kuma suke waɗannan za a sha ba za a mutu ba su ne mutanen da za a fitar da su daga wutar jahannama sun yi bayi irin sai a jefa su a wannan kogi sai a wanke su sai su sha wannan ruwa idan aka wanke suka sha wannan ruwa to shi kenan kawai suka yi wanka da shi to za su zama tas kamar aljanna kuma ba su ba mutuwa to yanzu kun ji abin da Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliyya adkhalaha ba'da an uziqa al-maut an shigar da shi ko ko kuma cikin aljanna bayan nana masa radadin mutuwa wa uhiya aka dada raya shi walam yakhruj minha bai fita daga cikin ta ba Allah ya ce ula'ika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina min dhurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min dhurriyyati ibrahima wa isra'ila wa mimman hadaina wa shabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa rukiya ula'ika wannan mubtada ne wadancan sune alladhina an'ama Allahu alaihim Allah ya musu ni'ima wannan sifatun lahum ne minan nabiyina wannan sifa ne gare su cikin annabawa wannan bayanin ne lahum wa huwa fi ma'anar sifa wa ma ba'dahu ila jumlati shar ai abin da ake nufi idza tutla alaihim ayatul rahman wannan sifa ne ta annabawan Allah din Allah ya musu ni'ima kuma idan an karanta musu ayoyin Allah har su jira wa bukiya sai kuma ya ce min zuriyar adama daga cikin zuriyar adam zuriyar adam ana nufin idris wa mimman hamalna ma'anuwa da kuma waɗanda muka ɗauka tare da nuhu a cikin jirgi ibrahim ibnu ibn hisam kenan sai wa min zuriyar ibrahima ai isma'ila da ishaqa da yaquba kenan sai kuma wa isra'ila wa min zuriyati isra'ila kenan isra'il ana nufin yaqub ne anan suwaye shine su musa su haruna da zakariya da yahya da isa duk waɗannan wa mimman hadaina wa shabaina shin waɗanda muka shiryar muka zaba min jumlatihim wannan khabar ulaika idza tutla alaihim kenan to shine kaga khabar din yazo yanzu idan an karanta musu ayatul ramani kharru sujadan wa bukiya kharru sai su fadi sujadan wa bukiyan sujadan jam'i ne na sajid suna masu sujada wa bukiyan bakin kuma shi ma ai fa kanu mislahum sun zama kamar su wa aslu buki da bukuy buki buki da kuma bukuyi buku'i ala wazni fu'ul kaman qu'ud jam'u qa'id kuli bacil waw ya waw din ne aka mai da ita ya wa dammatu kasra dammar aka mai da ita kisra amma bayan haka fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salah wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya wasu suka biyo bayan su suka tozarta sallah inji Allah bitarkiha suka iya sallah kal yahudi wan nasara fa khalafa min ba'dihim min ba'dihim fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata ana nufin yahudu da nasara ne Allah ya zargi yahudu da nasara saboda ba sa sallah kai kuma kana son su kana kaunar su Allah ya ce adaa'u sala kai kuma kana kaunar su wa usatu hadhihi al-umma da kuma masu sako na cikin wannan al'umma wanda suke wulakanta sallah qala al-qurtubi wa huwa nassun fi anna ida'at as-salah min al-kaba'ir allati tuhliku sahibuha qurtubi yace ai da wannan aya nasi ne akan duk wanda yake wulakanta sallah to ya aikata kaba'ir zunubi da ma'abucinta ya halaka wala khilafa fi zalika قال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر يجي من ضيعها فهو لما سواها أضيو duk wanda ito zartar da sallah a rayuwarsa to kar ma ka binciki sauran aikin duk abin da ba sallah ba ya mafi muni wata mata ta ce wallahi mijinta baya sallah baya sallah da ta ce baya sallah din nan kuma sai ta zo ta ta kawo wasu wasu laifuffuka na ce ai ba aikin bata lokaci ba tunda baya sallah ai komai ma aka ce bai wai sai ta ƙara cewa ai baya bin uwarsa yana fada da uwarsa ya na babansa ba wanda ya siya masa magana kuma yana neman mata bayan ta ce baya sallah na ce ai kewa da kika baya sallah kurin komai ma zai yi naka ko a kiyama ne malam idan aka ji da zarar littafin ka ya nuna cewa baka sallah Allah zai cewa zai kar a duba sauran ayyukan wa huwa limasi wa ha abu yau duk abin da ba sallah ba kar ma ku duba ya fito da ta sauran ibadu ma to kaji alamar sallaka tana da kyau alamar ibada ka tana da kyau alamar baka damu da sallah ba kana wulakanta sallah kana turata ta kuma alamar sauran ibadu ma da Allah ya ɗora maka wutan nan dai ta tabbata gare ka to wannan magana umar ne man dayya'aha fa huwa lima siwaha adyau duk wanda ito zartar da sallah to shikenan duk abin da ba sallah ba sauran ibadun ma kuma sun fi muni ai wata ba shahawat suka tozartar da sallah kaga anan duk mai tozarta sallah ya shiga layin yahudu mai tozarta sallah ya shiga layin nasara ko da cikin musulmi ne ya cikin cikin usatul musulmi na wattaba'u shahawat suka bi saban Allah sha'awa na saban Allah minal ma'asi dama duk wanda ka ganshi a wutar jahannama malam to sha'awa ya bi ya ga kayan wani yayi sha'awa sai ya sata ya ga mata yayi sha'awa sai ya zina an ba shi amana yayi sha'awar ya ci amanan nan ya tozarta shi kenan duk wanda ya bi sha'awar abin da yake so shi zai yi ba wai abin da Allah yake so ko shari'a take so ba to zai zama dan wuta kuma duk wanda kaga ya bata a duniyan nan kar ka bata lokaci kai dube shi sha'awar sai fifita to wannan sha'awar zaman ita ce take daukan mutum ta kai shi jahannama to babban mai da'awa abinda zai mai da hankali ya kashe son sha'awa a cikin zukatan mabiya yasa ake so kullum a ta tsoratar da mutane duniya da abinda duniya take dauke da shi a tsoratar da mutane son kudi bala'in son kudi da son mulki da sarauta a nuna musu wal akhiratu khairun wa abqa sha'awar sai na ji daɗi sha'awar sai na zama wani sha'awar sai na yi kaza wannan ne zai sa mutum ya murɗe ya je ya aikata abin da Allah baya so daga baya zama dan wuta fa sawfa yalqawna gayya da sannu za su haɗu da gayya gayya wani kwari ne a jahannama gayya kenan wadin fi jahannama yaqauna fihi wani kwari ne a wutan jahannama da za su afka a ciki illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a Allah ya ce sai dai waɗanda suka tuba wa amana ko wanda ya tuba yayi imani ya tuba yayi imani wa amila salihan ya aikata aiki mai kyau fa ulaika waɗannan yadkhuluna aljannata to za su shiga aljanna ka duba rahmar Allah idan mutum ya tuba ya aiki mai kyau in dai kana tuba mai tuba astaghfirullah astaghfirullah a zaune kake astaghfirullah a masallaci ne astaghfirullah a kwance kake duk lokacin da ka tuna wallahi kada ka bari shaidan ya hana ka badan astaghfirullah shawara ta gare ka duk yanda kake kar ka bari shaidan ya hana ka fadin astaghfirullah yana cikin illa babba da shaidan zai maka ya hana ka istighfari to man taba in dai mutum ya tuba to kuma zai imani zai yi aiki kuma mai kyau daman daga tuba imani to sai in mutum imani kuma sai ga ya fara aikata ayyuka masu kyau shine sallah shine ibada karatun alkur'ani bin iyayensa kyautatawa mutum ya zama salihi ah yanzu ita wannan duniyar aka yi ta aikin banza ma don a samu duniya ballantana kuma aikin lahira in babu yaula kai ta aiki don ka samu matsayi a wajen Allah wa ula'ika yadkhuluna aljanna wadannan sune masu shiga aljanna wala yuzlamuna yuzlamuna yunqasuna ba za a tauye musu ba ba za a zalunce su a tauye musu shay'an wani abu min sawabihim na ladan su ba ga inda za a sa su jannati adinin lati wa adar rahmanu ibadahu bil ghaib ita ce aljanna ta adin in an ce jannatu adin ana nufin jannatu iqama wai saboda ma in ka shiga zama za ka yi sai Allah ya ce da ita jannatu adin aljannar sama wannan badlun min aljannati ne kenan jannatu adinin ai jannatu iqama allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib wanda Allah ar-rahman yayi alƙawari wa bayinsa bil ghaib ghaibina anha ba sa nan fa ba su ganta ba Allah ya musu alƙawari ya tanada musu ita ba sai da imani ba baka ga abu ba baka nan a ce akwai ta gaje kai ta aiki akwai aljanna za a baka dan adam ma mai kamala idan ya maka alƙawarin wani abu yana cikawa ballantana Allah ka yakin kawai insha Allah za ka shiga إن الله يسعد إن شاء الله وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا للي الكورن الله موعوده جنا مأتيا بمعنى آتيا مأتيا أنا نفهم ميزواني آتيا وأصله مأتوي مأتوي شيني أسلم kun amma yayi nauyin fada to sai aka mai da shi ma'tiyan fa qulibatil wawu ya aka canja waw da ya ita da mun wawu da ya tana da alaka da abokantaka wani lokacin sai a jefar da ya a dauko koya a dauko jefar da waw a dauko koya kuma mata bara bata fushi yadda take yawanci ita waw tana ba da wurin ta waya sun ma'udribatil udghimat bil ba'i haka mace idga'in ni da bilya'i kai wa kusirat ta munasabatan laha sai aka lura da munasaba kusanci saboda kisra ti ti kaga yafi dadi to shi aka ce tiya tiya aw maw'udun maw'uduhu alqawrinsa huna aljannatu yatihi aluhu aljanna masu aljanna za su zo su shiga su ne wa humul mu'minuna fa yadkhulunaha mu'minai ne kuma za su shige ta in sun shiga la yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya la yasma'una fiha lagwan ba sa jin yasassun zance a cikin aljanna malam ba magana banza aljanna ba magana bacin rai aljanna ba batsa a cikin aljanna ba ƙarya a cikin aljanna ba magana da wani zai gaya ma ya bata ma rai ba wata magana ta lagau ya sashiyar zance illa sai dai kawai lakin ya ma'una za su ji salaman gaisuwa min mala'ikati alayhim su ta jin sallama mala'iku suna ta musu assalamu alaikum Allahu akbar Allah ta samu na da rabo sai dai ku ta jin assalamu alaikum assalamu alaikum in ka juya ga mala'iku ne haka Allah ya sa su kuma su tabi suna ce wa 'yan aljanna sallama malam ka yi kokari ka aikata aiki mai kyau ka shiga aljanna ka yi kokari ka yi kokari duk yadda za ka yi ka yi aikin kwarai ka shiga aljanna abinda nake so ka tuna shine dan uwanka da ya mutu ya riga ka tafiya yaya yayi na kwarai ko ya tafi a kuskure to kai karka maimaita kuskuren da ya yi an wabciwa ne ya tafi bai shirya ba to kai ka yi kokari kada a wabce ka ka tafi baka shirya ba haka mala'ikun nan za su yi tabi gida-gida suna yi wa mutum sallama aw min ba'dihim alamat ko kuma sashin su duk dan aljanna idan can da zai gaya wa dan uwansa sun hadu shine assalamu illa qilan salaman salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya salama salama daga nan malamai suka ce a ashe sallama tana da amfani ashe sallama tana da daraja ashe sallama abu ne mai kyau a ce a gidan aljanna a gidan aljanna a gidan aljanna sallama ake ta yi shine yanzu zaka zo kana kana zuwa kan mutane baka musu sallama tahiyyatun fiha salam gaisuwar su a gidan aljanna assalam ne wala rizqum fiha suna da arzikin su a cikin ta bukuratan wa ashiya safiya da marace safiya da marace a kawo maka duk abin da kake so yamma ma aka ma Allah ala qadrihi ma fi duniya a bisa gwargwadon sa a duniya abin da ake nufi safiya da marace an kwatanta maka ne yadda zaka gane amma asali ai a cikin aljanna ai babu rana babu dare ai a nan duniya ne akwai dare da rana safiya yamma duk inda kaji an ce safiya yamma aljanna kawai misali ne a gwargwadon safiya a gwargwadon yamma amma gidan aljanna ba maganar safiya da yamma to me a cikin aljanna bal dau'un wa nurun abadan haske ne kuran har abada kawai sai dai ka ga haske ba za ka taba ga an yi dare ba ba duhu wai za a je a a kwanta wai wai ana tunanin gobe ai a nan duniya ne saboda za a yi maka lissafi da hisabi ake cewa gobe jibi gata kaza ake lissafi saboda lissafi ne yayi amma aljanna ka riga ka shiga aljanna rayuwa ce ta har abada kawai haske ne gaba ɗaya kawai kullum haske kawai kuma ba a gajiya Allahu akbar Allah karimi Allahu akbar Allahu akbar Allah Allah mun gode maka ya Allah ka samu a cikin aljanna tausayin shi ne wanda ta kuskure bai shiga aljanna ba yana ina har abada din nan duk wanda i aikata aikin da zai shiga wuta har abada to ya shiga uku halidi na fiha abada din nan bai zai taba fita ba ai malam ba karamin ni'ima bane Allah ya ce muke ka kana layin da za a rinka tunatar da kai Allah wallahi ka ga rabkana iya rabkana ta kare mutumin da yake make-make a duniya ya shiga can ya fita nan ya shiga yana ta yi kwanakin suna tafiya kaf mutuwa ta zo dauke shi ya tafi yana cikin kazanta ya tafi kawai Allah ce a sashi a wuta ka shiga uku wallahi malam lamarin kiyama bai da daɗi sam abu ne da yake cike da ban tsoro wallahi wallahi kuma gani ni da kai malam muna da mantuwa muna da sakaci muna da rashin kula yanzu za a ce mana me amma muna fita mun manta tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya ita ce waccar aljannar wacce muke bawa kuma muke saukar da nurisu nuɗi nurisu nunazzilu ko nunzilu muke saukarwa min ibadina cikin bayan mu man kana taqiya mai tsoron Allah mai za a ci da da'a kenan gidan aljanna mai tsoron Allah ne yake shiganta malai ce wa nazala lamma ta'akhkhara al-wahyu ayyaman wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam li jibril ma yanauka an tazurana aksar mimma tazuruna Allah ya saukar lokacin da aka samu jinkirin wahayi jibrilu ya hadu da annabi manzo Allah ya ce da jibrilu kai me yasa ba ka kawo mana ziyara kamar yadda kake kawo mana a da me yasa da kana zuwa akai akai ya jibrilu yanzu kuma ka daina zuwa sai Allah ya ce ka gaya muhammadu wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika mu fa ba ma sauka sai da umarnin ubangijinka ai ba ra'ayina ne ki kawo ni ba sai Allah ya turo ni Allah ne bai aiko ni ba haka kawai Allah ya ga dama ya dauki lokaci bai bai turo ni ba lahu ma baina aidina wa ma khalfana abin da ke gaban mu na Allah ne ai amamana min umuril akhirati a gaban mu al'amuran lahira na Allah ne wa ma khalfana abin da yake bayan mu min umurid duniya na Allah ne wa ma baina zalika da abin da yake tsakanin haka ai ma ya kunu min hadal waqti ila qiyamis sa'a ta abin da zai kasance daga wannan lokaci zuwa tashin kiyama na Allah ne ai lahu ilmu zalika jami'uhu ilmin haka gaba ɗaya na wajen Allah wa kana rabbuka nasiya wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai kasance mai nasiyan mai mantuwa ba ai tarikan laka abin da ake nufi mai mantuwa bai manta ka ya barka ba bi ta'khiril wahyi anka da kin saukan maka da wahayi yana sane shine rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia huwa rabbus rabb al malik malik as samawat mamallakin samai wal ardi kasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su fa'budhu bauta masa wastabir li ibadati isbir alaiha shine wastabir kai hakuri akan ibada yi hakuri akan yin sallah yi hakuri akan zikiri ka tayi karka gaji yi hakuri hal ta'lamu lahu samiya shin ka san wani wanda ake mai kama da Allah musamman wani abun ambato irin Allah bizalika la amsar ita ce a babu ba wani ya Allah babu shi ba wanda yake kama da Allah babu shi ba wanda yake kusa da Allah babu shi hal ta'lamu lahu samiya hal ta'lamu lahu shabih akwai mai kama da Allah samiya hal ta'lamu lahu samiya hal ta'lamu lahu masil akwai wani misalin Allah babu shine amsallah kawar mu dakata nan insha Allah ta mu tashi gobe wa yaqulu al-insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya amin ya rabbi subhanahu aya ta 66 ko insha Allah insha Allah insha Allah bajwa wadda